الحمد لله ولي الشاهدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da takwas ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da ɗaya hadisi na ɗari shida da takwas babi na ashirin da takwas kenan babul haƙƙi alal infaqi wa karahatul ihsa a cikin kitabun zaka shafi na ɗari da saba'in da takwas insha Allah ta'ala za mu dora a darasi na tasa'in da biyu muna roƙo ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassara daidai ba mu ikon aiki da karatun da za mu ji mala yace babul hasfi alal infaq babun da yake magana akan kwadaitarwa dangane da wato dawainiya ko ciyarwa mun sha magana akan al infaq cewa ba dole sai ba da abinci kawai ba infaqi shine da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu duka anfiqu din da ake magana ana magana ne akan ka tallafa wani akan wata bukata kawai kowace irin bukata duk sunan sa al-infaqu fi sabilillah wato taimakawa wani dan daukar kalmar Allah ka tallafa wani ya gyara motarsa ko abun hawansa ko katangar gidansa ko kwata ko shadda ko kaza ko kaza duk infaki ne ba dole sai abinci kawai ba to sai ce wa qira'atul ihsa da kuma wato an ƙi mutum ya rika wato ƙididdigewa shi ne wato kai ka iya cewa mutanen da suke irga abincin da za a ci a gidansu sai ya irga magi guda nawa ne misali ya zuba guda talatin ya ce kullum biya duk da ya zo ya ga babu to an shiga uku ko kuma auna gwangwani gwangwani a ce to gashi na kwana uku ne ko kwana in ta yi baki in ta ba su ita ta biyu daidai ita ta zauna da yunwa to sai yace um hadisi na ɗari shida da takwas an asma an karɓo daga asma binta abi bakri ne sadiq radiyallahu ta'ala anhum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tira da aminci Allah tabbata a gare shi yace an fiki kitiyar shine an fiki kitiyar ko kuma ki yi dawainiya da ita don daukar kalmar Allah sai yace wala tuhsi wa wannan na farko wala tuhti wato um shine malamin ke cewa ai audda wa jama'a wa hasiba shine kamar kada mutum ya rika kididdigewa ya zama mai wato bin abincin gidansa yana irgawa sai ya irga ya ga guda nawa ne guda nawa suka ci to annabi alaihi salatu ya ce kitiyar ko kuma wato kitiyar kada ki rika lissafa mai kika ciyar din ko dai na gidanka ko wanda zaka ciyar sai ka lissafa cewa ai mutum goma yanzu a rayuwa ta mutum goma na bawa kuɗi suka yi kaza tunda kai ba ɗan siyasa ba ne so kake Allah ya kalla ya biya ka kawai to kada ka yi wannan kamar yadda zamu zo hadisi Abu Hurairah nan gaba mu ƙara fito da abun kurkuru to ba sai an lissafa ba kawai ya zamto inna ma nu da yamu kum liwaji illahi ne la nuridu minkum jaza'an wala shukura kawai dan Allah kai baka bukatar sai an lissafa an ga nawa kai to idan kina haka ko kana haka annabi ya ce mata fa yuhsi Allahu alaik sai Allah ya shafe albarkar abinda wato ita da shi shine fa yuhsil ai wato tamhaqul barakata hatta yasira ma inda kika shay'il ma'lum sai ya zamto wannan abin da kake ciyarwa sai ya zamto kamar abu ne wanda babu shi kwata kwata ko kuma tunda so kake a irka kididdigewa kai ma sai Allah ya irka kirga ma abin da kai iyakacinsa shi kadai za a baka sabanin da mun ce man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsalha ko matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha to sai a daina ma tabi'i a kyale ka kawai shine fa yuhsi Allahu alayk wala tu'i kada ki tattare abubuwan duk da yake tare da ke ki rowarsa abin da ake nufi tu'i shine ai tajma'i fi ma indaki wa tabkhali bin nafaqa kar ka boye abin da kake da shi ka kiciyarwa ka kimin dawainiya dan taimakawa mutane dan za ga wani kuɗi kamar ya kashe shi amma in wani zai mutu a gidan kusa da shi ba zai wataƙila dai zai ganin ido za ga mutum ya mutu da yunwa makota sun hana shi komai amma ya mutu ana ka abinci wani zaje ta kake shi ba amma yanzu sun fi ko abinci da wake da shinkafa oho to shi ne yake wato annaba alaihi salatu wasalam yace wala tu'i kada ka tattare abin da yake gurin ka kai ruwarsa shine wala tu'i fa yu'i Allahu alayk idan kai haka wato ko shakka babu kai ma sai Allah ya tattare abubuwan da zai baka a hana ka Miji ma dai wannan hadisin kamar yadda muke gani magana yake akan ruwa kawai da Allah ya ce can suratul ali imran wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum sai ce bal huwa sharrun lahum sai yudawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir haka Allah ya faɗa cikin ali imran aya ta 180 kenan cewa kada waɗanda suke yin ruwa da abin da Allah ya ba su su yi tsammanin daga falalarsa muna yawan faɗa wannan kalma Allah ya ce daga falalarsa ya baka ba wayanka ba wai daga rich family ka fito ba ka ɗauka cewa wato wannan abin zai zama alkhairi a gare ka Allah ya ce bal huwa sharrun lahum masu irin wannan wannan abin da suke sharri ne a gare su bai yudawwa kula ma bakhilu bihi yawmal qiyama da sanin za a nan nade su da abin da suka yi rowar sarana alkiyama duk abin da suke rowar sa rana da kiyama za a nan nade mutu a jikin su to hadisin yana koyar da mu falalar infaki mun ce infaki da ma'ana ne kalam fadi sannan abu na biyu yana koyar da mu wato rashin lallai mutum ya zamto rashin yin rowa da ƙwauro domin hadisin ya haɗa rowa da ƙwauro duka a ciki mutum tsabar rowa za ka ga ƙwauro shine mutum ya zamto hakansa yanayi ba to wadda yana so ya ci abinci amma ba zai ci wanda zai koshi ba sannan iyalinsa ma bai ba su wanda za su koshi ba wanda ya zama man dole karatun mu na nan lahadin za ku tuna ai mun ce duk wanda yake yalwata iyalinsa ko ƴaƴansa ko iyayensa ba a kiransa mai kyauta domin dole ne ya yi kyauta shi ne ka yi wa na waje wanda ba dolen ka bane shi ne kyauta shi ne wanda yake da sahawa kenan kamar yadda za mu ji a hadisin gaba hadisi na gaba shine wato babul hafi ala sadaqa wa law bil kani babun da yake kwadaitar da mu dangane da yin sadaka ko da kadan ci karkaraina ko kadan ci domin wanda baya iya bayar da kadan to wallahi in ya samu mai yawa ma ba zai bayar ba shine kaida wala tamtani min al kalili li ihtiqari kada ka hana kadan saboda ka raina kai karkadin ka yayi kadan a'a bayar tsaye wanda ka ba din shi kuma wallahi a gurinsa mai yawa ne domin bai da shi sosai kuwa ana abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya da min Allah tabbata a gare shi yace ya nisa almuslimat ya ku taron wato musulmai mata la tahqiranna jaratin li jaratiha kada wato makwabciya ta raina makwabciyarta wajen yin kyauta shine wato la ta hakiran najaratu sadaqatin aw hadiyatan lijaratiha kada makwabciya ta raina abin da za ta bawa za ta yi sadaka ko za ta yi kyautarsa ga makwabciyarta sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce walau firsani shatin firsina shatin ko firsani shatin ko da da kofatan dabino ne ai za ku iya tuna hadisin Aisha annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato idza dabaqti maraqatan haka ya gaya wani sahabi idza dabaqta maraqatan fa wato fa aksir ma'aha ma'aha kai wa ta'ahad hajiranak idan zaka dafa karfata ko kashi ko kai da kafa annabi alaihi salatu wasallam yace ku zuba ruwa da yawa rumu ka san hikima nan da annabi yace a zuba rumu domin ai ruwa ba inda ba inda zaka ce ka rasa ruwa yace to zuba ruwan da yawa ko da ba a samu naman bai sai aka ce ka zuba wa makota ruwan a raba mu kaga dai ruwa in dai ba karshen ruwa ba ruwa dai ba za ka ce ziyowa kai ba sai annabi ya ce to ɗebo ruwa ka tsara kai ka cinye naman amma ka raba musu roman ta ji zaƙin magin wayannan karatuttukan musamman abin da ya shafi wallahi ko da ana bibiyar su idan mutum babansa ya mutu yanzu kawai ta kai tun baban ya mutu zai yi amma ba zai ta kai tun ɗawainiyarsa ba abin da ya shafi makwautaka ba zai rika jin a zai bai rika jin cewa an zaba da mahaifi domin yanzu lokacin da mahaifinsa ya mutu iyaye ɗari zai samu kowa zai ce na zama babanka da ana ɗaukan karatu yadda yake to da haka ne duk wanda babansa ya mutu zai rika jin kawai yanzu ya yi rashin mahaifi ne amma ɗawainiya dai sai ya zaɓa inda a ce muna bin karatu kamar yadda ake bayani akan babul jiran ko jiwar inda da gaske ne musulmi suna amfani da karatun to da duk wanda babansa ya mutu sai ya samu iyaye domin wannan zai zo ce shi ya dau nauyin kaza sai a ce abba wani kai hakuri wani ya riga ka amma yanzu ananiya ake kowa daga shi sai ƴaƴansa kawai yawa to kaga yadda annabi yake koyar da sahabbai cewa idan kun tashi dafa romo to ku za ku dafa karfata ku zuba romo da yawa don araba mutane na kai roman wata kila wani yana da gurasa amma bai da niyyar sai dan gwala ko kuma an an rage masa yanzu kawai gurasa zai ciyo shikenan sai annabi ya ce to walau fil sana shadin ko da da kofato kun ga dai kofato me a jikin kofato ba na ba to ko kofato aka dora a cikin tukunya a zuba roman da yawa a sa magi a raba makota ku ku tunye kofatan ku ba su roman wannan ɗabi'ar duk wanda ya haura shekara talatin ya san iyayen musu ne iyayen musu ne yanzu dai da aka zo zamani kowa boko ta yawa to za ka ga kowa kan ya sani amma wallahi da za ka gan aka yi romo ko aka yi sabon abu sai an baka a gidanku a ɗan kwano an ce ka kai makota sai ka kai za ka je su sama albarka wani lokacin har a baka tukuici ko in ka da a ce in ka tafi kaiwa ce karka karɓo komai aka baka amma yanzu babu kana ina yanzu sallah za ta zo a yanka ragon a kofar na ita a zubo a bayan but a buɗe girgin shige da shi sa ni na ga gani da ido na wai kan ma a tara a kofar gidansa a ce ya yanka sa to a can za a yanka shi a kofar na'isa ba fa ce muku ne duk wanda aka yanka a can maroti bane ba haka nake nufi ba amma akwai wanda ɗabi'a su ce Allah na san akwai wanda ɗabi'a su shine kar a bata musu gida sabon gida ne an sa tirazo an sa tiles an yi kaza an yi kaza to shine to akwai wanda zaka ga sai an hatta jinin sa ya tsane ni na gani da ido na idan aka yi wannan ana zuwa za a bude gaske ciki sai ka rika cewa alhaji wani ko rago ba bai yanka ba yayin kaza yana ciki ina gaya ma to in ba da sai an yi hakan gaba ɗaya an shiga da shi ai ya kamata makota a kai musu waɗanda ba su da hali ba za ka ji wannan labarin ba ko ɗaya saboda ɗauka za a yi daga nan an tafi da an tafi watan unguwar a gadasawa an kai an tai tunya guda biyu za a yi dambun nama da kilishi Allah ya sauke kana zuwa ga da wannan now ai an makotan kamar yadda Hassan al-Wakari yake faɗa ai makotan 160 ne yace 40 sau uku ne sau hudu kai gaba 40 baya 40 ko duk gaba ɗaya a DRA kake sai a tawo asalin ungoku idan a DRA ka koma yanzu ungoku ana nan a layi guda mutum 200 ne ko kuma ku biyar ne a layi ko ba haka bane yawa a layi guda mutum 200 kai wani gidan ka shiga Allah an fi mutum hamsin a cikin gari yanzu ka shiga Allah dan har yanzu a cikin gari ana da rayuwar da idan dare ƴaƴa mata a kowanne suke tawowa gidan kakarsu su zo su kwana da safe su koma har yanzu ana wannan rayuwar har yanzu saboda yawa a gidan kuma ɗakin su biyu ko ɗaya har yanzu to saboda haka sai a je mun yadda duk makotansa duk mala'u ne mala'ul ladina amanu bara mu ba su nan to saboda haka sai a dauka kai unguwa ai unguwa su akwai mabukata da yawa wanda wasu da su ya taso wasu abokan mahaifansa ne wasu abokan kaza kaza ka diga su nan sai a raba musu in ma babu wannan akwai wurare da yawa waɗanda za a tallafa wa suna nan yawa gidan gidajen marayu gidajen gajiyayyu asibiti duk da sauransu da akwai shi ne waɗansu za ga irin waɗanda suka zo daga wani gurin za ga suna da wannan ɗabi'ar ya zo misali daga maiduguri adamawa bai daɗe ba akan ta faru sai ga ya nemi irin wayannan foundation ɗin ya bayar ya ce a yi sadaka kafin ya gama sanin yanayin gurin sai ya bayar ai ana samu da yawa wanda za ga haka suke yi ga gwagware masu shagunan nan mai shago yana shago karka baki danye mun sha faɗa wannan soyayya za ka aika mata a baki soyayya na ko wanda sallar za ta zo ta wuce Allah da masu irin su da wannan lemo na hanya da waye wanda tafi gida ba na taɓa ba wani nama ya ce ni ne kawai na bashi nama irin lemo yake siyarwa a baro haka ina yawan siya na tashi na tsaya sai sai yake mamaki yace ni ne kawai na bashi nama nace yace bai samu zuwa gida ba yace amma wallahi yace ya gaji da jin kanshi ko ina amma ba wanda ya hikimar ya baki nama babu to akwai ire-iren waɗannan da yawa zaka gani Allah ya sauke to shine kaga wannan annabi alaihi salatu wasalam yayi me hikimar wannan aka ce ka nemo aya Allah yake li yunfiq du sa'atin min sa'ati shine kawai abinda Allah ya hore ma kenan wanda yake iya bada kofa to ran da je kauyen sa ya taho da zabi to in Allah ya dare aika muku zabi ba ɗan daura din nan manya manya wallahi zai aika musu guda biyu ko sama da haka Allah ya ba mu ikon aikatawa kun san shi karatu ko sauki ne wajen aikin ne matsala Allah amma ka sa a ranka zaka yi Allah zai taimake ka to kaga wannan hadisin yana kwadaitar da mutiyarwa ko yin dawainiya da dukiya sannan abu na biyu yana nuna mana karkare na sadaka ko yaya karkare na sannan kuma yana nuna mana muhimmancin yin abu don Allah ikhlasi za mu maimaita wannan kalmar mun je gaba muhimmancin ikhlasi babu fadli sadaqa a wannan babu babin da zai magana akan falalar sadaka wa ikhfa wa fadli ikhfa'i sadaqa kai falalar koyi koyewa kai dan Allah nan fa sai an yi da gaske Allah kai abu dan Allah ka koyi innama nuti'amukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura baya son kowa ya sani tab bara mu ji hadisi an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga Allah tira da masa Allah tabbata a gare shi yace sab'atun mutum bakwai mun sha ba da bayani irin wannan hadisin aka zo da mai karatu da mai sauraro kowa sai ibara lissafi ya ji a ina ya fada shine mutum bai yake gyarawa amma in ana ni in ina karatun sai na rika jin da ta alajuwa da ake ko kai da kake sauraro ka rika jin ai da tuwa da ake sune masu kuɗi to ba za ka gyara ba amma ni da nake biya in ji da ni ake kai ma da kake sauraro ka ji da kai ake to ana yau da gobe sai ga ka zama waliyin Allah baka sani ba domin kana kokarin biyar da za a yi duk abin da ya zo ka gwada a kan kanka ba ruwanka da alajuwa ne to annabi yace mutum bakwai yuzilluhumullahu fi zilli Allah zai musu inuwa karkashin inuwarsa yawma la zilla illa zillu ranar da ba wata inuwa ce ta ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar ta ta sai annabi alaihi salatu wasalam yace kamar ka tambaya su waye to sai aka fara lissafin ko mu tsaya sai ce al-imamu al-adil an gane ko wato shugaba adali wanda ake kira shugaba adali shine wanda yake ajiye abu inda ya kamata mai ajiye abu inda ya kamata shine adali mun ba da wannan misalan da yawa a lokuta da dama annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu kyakkyawan misali sahabbai sun ba mu kyakkyawan misali hatta bi ai har zuwa kan Umar bin Abdul Aziz Hamisul Khulafa har zuwa kansa shi ma ya ba mu wannan misalin cikakke na cewa waɗanda ake kira adalai dan shi Umar bin Abdul Aziz cewa kai saboda adalcin sa ba kura ba ta cin akuya a lokacin sa saboda adalcin da yake da shi sai na Umar ko yawo yake gida gida za mu zo mu ji irin adalcin san mun zo wani hadisi sai wa shabun na sha fi ibadatin lahi ta'ala fi ibadati rabbi wata ruwaya fi ibadatin lahi ta'ala da mataki wanda ya taso cikin bautar Allah abin sha'awa ne yanzu kaga mutum kaga mutum mataki yana zuwa masallaci yana zuwa gurin da za a yi duk abin ibada abin sha'awa ne kuma ɗaya daga cikin abin da yake nuna lalle yana da mustaqbal fito mai kyau kenan in kaga ɗanka shine shawarar da muke ta ba wa iyaye ɗaya daga cikin hanyoyin da ake sa ƴaƴa su dore akan tarbiyya ta kwarai shine duk abin da kake yi ka dora ɗanka a kai musamman ayyukan abubuwan addini misali ko da a ce banda abin da ya shafi sana'a to a ayyukan addini in za ka masallaci karatu to janyo ɗanka babun kunya bane don wani yana jan ɗansa tafi kallon bane Real Madrid da Barcelona, Manchester da Manchester United da City kuma suna zaune shi yana United shi yana City kuma ba abun kunya. To kai ma ba abun kunya bane ja ɗanka ku tafi makaranta. To haka ba da suka bada shawara suka ce hatta sana'a in kana so ɗanka ya jaji a turbar kirki sana'a kan ya taso kafin ya haura shekara goma ko ya mara. In kafinta ne kai nuna masa kafintancin nan da shi kake alfahari. sosai kuwa wataƙila ko guduma ta roba sai mara gida da abubuwan su wannan kayan kafintancin nuna mata don yin shi ne za ka ga baya jin nauyi ko ya shiga jami'a yana da bultu wata ran ya makara duk yan matan ajin ba ruwansa da su domin ya saba daga ina kake ce wallahi daga gona nake gona kuma kwarai kuwa wallahi ba zai ji wani wani shyness ba kwata-kwata zai ce daga gona yake domin already ya taso a kai amma an ka sake ka da ya hau layin da kake shi ne za ga ya zama tatattun makareci sai ya samu hotuna ya makala a jikin littafin lesson notes ɗinsa yana da sauran notes kuma ya iya notes da yan mata sun ara an ce mun ga wani hoton gidaje a jiki sai ya ce wallahi da babanmu ne don haya zai bayar tsaba ƙarya sai wallahi duk haya zai bada su saboda already bai taso akan wannan tirbar ba to amma duk abin da ka taso kana yi to sannan gyaran dabi'a kuma shine ka rika jansa masallaci sai dabi'unsa su gyaru har magabata za ga dabi'a da suke shine za ga aka zo abubuwan masallaci agaji tura danka kiran sallah ko yamar wayannan duk suna hana lalacewar yaro sosai kuwa sosai ɗaya daga cikin abubuwan da suke gyara matashin da ya fara ɗauko hanyar ka duk wa'annan abubuwan sashi yi ƙoƙari ka ɗan fara shi da wato masallaci makaranta a ɗan fara shi ya zanto ayyukan gurin ka nuna mar kai kake so yayi ana sharan masallaci wata ranka ce a yau so kake in gyare ka gaya wa masu kula da masallaci ka ce wani kake so ya gyare wannan da hanyoyi ne akwai hanyoyi da yawa amma wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sa yaro ya hau turba kenan musamman mataki da ya taso da adolescency dinsa yana wannan rawar kan to tsora shi a wannan gurin to annabi alaihi salatu wasallam ya ce matashin da ya taso kaga matashi ya shafi mace ba ya shafi ya shafi namiji fi ibadati rabbi wajen bautar Allah na uku kaga sai ka auna kaga kai adami ne a farko naka ce shugaba ba ba sai shugaban kasa a'a hatta kai a gidanku ko kai da kannanka an ban ma su kai ne mai kula da su ko kuma kai da iyalinka shine dai sai ka auna matashi kuma nan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa ta karate da masallaci za ga za a yi sallai magaruba shi da 20 tun karfe shi da yayi alwala ya tafi masallaci har yayi nafila domin rana ta fadi shine rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid sannan na hudu wa rajulani tahabba fillah da mutum biyu da suka so junan su dan Allah inni uhibbuka fillah ina kaunar ka dan Allah sai annabi yace sai kace ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu wanda ka so da dan shi kai ma Allah ya sa ya so ka annabi yace duk wanda ka gani kana kauna ga yamar wata rana wani ya zo wucewa annabi wani sahabi na da yace ya zo Allah ina kaunar bawan Allah ne yace ka ga yamar yace a yace je ka ga yamar yace yace bawan Allah inni uhibbuka fillah ina kaunar ka dan Allah yace ahabbaka allazi ahabbaka Allahu allazi ahbabtani lahu ubangijin da kake kauna ta dan ki Allah ya sa ya soka to ijtama alaihi sun haɗu ne dan Allah aikin Allah ya haɗa su masallaci suka haɗu a makaranta suka haɗu duk wani abu dai na Allah ne ya haɗa su wata faraka alaihi sannan suka rabu saboda Allah shine malamai suka yi magana anan aka ce ko sabani ne suka samu ya zamto ijtihadi kowa yayi yayi ba dan gaba ba misali shine irin ikhtilafin malamai wannan malamin ya ce kaza ce a ni na tare da kai to shine wata faraka alaihi mun rabu saboda Allah ba wai a a yanzu dai ni idi da hadi na ya nuna mun kaza kai kuma kaza ya nuna ma to ba na tare da kai ba ka tare da ni ba wai mun bata ba to shine wata faraka alai ko kuma rigiman ma aka samu ta sabani amma ya zanto kowa idi ta hadi ba wai gaba ce ta dindindin ba shi ake nufi ai sai ce wa rajulun talabathu mar'atun da mutumin da wata mace ta neme shi da zina alfasha za ta mansibin wa jama'al ma'abociyar nasaba da kyau yar babban family ce kuma kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa to saboda haka shine za ta mansibin wa jama'al kyakkyawa ce dama ba wadda ba ma a yaba kyanta ba wa jamalin da kyau ga ta dangi kuma ga ta kyakkyawa faqala inni akhafullah sai ki a ni ina tsoron Allah ta yadda ta rufe kofa tab tana so sai yayi zina da ita sai ta ni akhafullah ban yadda ba Allah ya hana to annabi alaihi salatu wasalam yace da wato wannan shi ma yana karkashin ilo al'arshi shi da muka zo hadisin mutum uku na kogo muna biya da wasu mata sati biyu da wuce baya mutane ukun nan da kogo ya rufe da su suka yi tawassuli wanda ya kula da mahaifansa ya je ƴaƴansa suna jin yunwa ya je ya samo abinci bai dawo ba sai dare ya zo tare iyayen na bacci ƴaƴan na ta kewaya shi ya hana sai da iyayen suka tashi ya ba suka sha suka koshi sannan ya ba ƴaƴansa ya ce ya ubangiji in dan kai ne wannan Allah ka bude mana hanyar nan mu fita sannan mutum na biyu shine wanda ya zo yana ta akwai yar babbansa yana mutuwar santa da albasha ta ki yadda to babban da ya tashi tafiya sai ba shi ita amana ta rasa abinci ba abinci kawai yau wahala sai wahala sai ta tafi neman abinci sai ba zai ba za ba zai da ba zai bata ba sai ta idan zai neme ta abin da yake ta nema yau ya samu ya dauko dirami ko 500 ne ya bata saboda larura ta yadda ya zo ya kwanta a jikinta ta ce ittaqillaha wa la tafudda al-khatama illa bi haqqi daga ji sai ita ta ce ka ji tsoron Allah kar ka sanya zoben da ba naka ba sai da haƙƙinsa domin saduwa da ita ba ka da baka biya sadaki ba kawai sai ta ki sai rabu da ita ta miƙo ma kuɗin ya ce na ban miki saboda Allah ya ce ya ubangiji in dan kai ne wannan ka buɗe mana kogo da mutum na ukun da ya zo shi kuma aiki ya sa leburori akan cewa duk bulo da naira kaza bayan an gama an bada kuɗin lebura ya raina yace ji wallahi ba zai karba haka ba kawai ya tafi yarsa shi kuma wannan bawan Allah sai ya ajiye kuɗin sai ya siyo dabba da yake ajiye ta dabba ta haihu sai da ta zama garke guda raƙumi shanu mutumaki awaki ga bayi har da bayi masu kula da wannan garken fatara ne ta da tsohon bai shekara da shekaru ya tuno ya taɓa yi wani aiki shekara da shekaru wallahi bari ya je yau ya biya shi kuɗinsa kawai ya zo yana zuwa ya zo ya ce da shi malam ka gane ni ya ce a ni ne wanda na taɓa zuwa a shekara kaza na taɓa zuwa nema aiki ka hana ni kuɗin ka ba ni kuɗin na raina saboda haka yau na da ban kuɗi na ka ji ba kuɗin da ya raina shekara talatin baya yau je da a biya a bashi yace kai ne yace eh yace to kaga garken nan yace gaba ɗaya naka ne da bayin da komai na ciki wallahi naka ne yace malam baba zuwa ne kai min izgiri ba zuwa ne ka biya ni kuɗi na kawai ba zuwa ne ka zagen ba kuɗi na zaka ba yace wallahi juna ka ne yace malam dan Allah karka yace Allah duka naka ne yace kaji kaji kaji kaji ya tattare ko igiya bai bar ba gaba ɗaya ya tafi da su ko igiya ai ya kamata a ce ya dan ban masa wani abu ya ce to ladan kiwo wallahi ko igiya bai ban masa ba komai ya tattare shine da na ba wasu mata da muke karatu na ce a wannan ukun waye ya fi jarumta suka yi eh me kudin ko wannan guda biyu shi dama matan suka dauka cewa ka duba fa wanda yake ka san matsalar sha'awa kuwa ga wanda yake neman abu kai tsaye ido rufe kuma ya samu daga ji kaga annabi Yusuf ba cewa ma'azalla lokacin da Zulaika ta neme shi ya san la haula lahu wala quwwata illa billah sai ce ma'azalla shi kuma wannan fa shi yake kaga annabi Yusuf neman sa ce wannan ko shi yake nema ido rufe ko ido bude kuma yau ya samu dama to shi ne suke ta kawowa amma dai kowanne su abin da ya sa wasu suka tafi dama wanda zai kalli dukiya yanzu sosai zai ce millions of naira kudin ka naira dubu ɗaya ya zama millions of naira ka tattare ka tafi gaba ɗaya baka ban komai ba ai malam ko ɗan naira dubu ɗari ka bani jari ai ko da mawadacin da ya kamata kai mata yi ko ɗan sayi misali a yawa kyauta ta kwiti to haka dai to kaga a ciki akwai wannan shi ma annabi ya kawo shi babban al'amari ne da ya roki Allah da wannan sai Allah ya bude musu kogon to kaga za ta mantsibi wa jama'a fa qala inni akhafullah sai ce ina jin tsoron Allah na gaba wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin aw tarwaya nan kuma tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu da mutumin da ya bada wata sadaka ya koyi ya koyi hatta la ta'lama shimaluhu a sai da zamto hagunsa bata san ma tunfiku yaminu abinda damar ta ciyar ba ba wai ana nufin ka sa wannan hannun a baya ba tsakowa za ka yi ka irga amma ba za ka gaya jama'a ba ba zai rubuta a social media ba ba zai rubuta a status ba ba zai rika gaya jama'a cewa shi ya taimaka mana da kaza ba shine abin da ake nufi la ta'lama wato shimalu ma tunfiqu yaminu to anan ne nake da karin bayani to bari mu biya na karshe sai annabi ya ce na bakwai wa rajulun zakara Allah khaliya da mutumin da ya tuna Allah ya ambaci Allah a boye ba kowa daga shi sai Allah fa fadat ainahu ya rika zubar da hawaye mutumin da ya rika ambatan Allah yana zubar da hawaye da shi to mu koma na shida shi nake zo in ƙara jan hankalin mu domin shine mai wahala su magabata dangane da abin da wato ya shafi ciyarwa mutum ya ciyar ya ɓoye mun sha ba da misalin aliyu zainul abidin a majalisin nan to akwai matar hassanu bin abi sinan da kanta take cewa mijinta ya kasance yana zuwa shimfiɗarta ya yi mata dabara kamar yadda uwa take wa ɗanta dabara idan ya fahimci ta yi bacci zai miƙe ya sulale sai ya fita ya je kawai ya fara sallar dare suna kwance da matarsa idan zai sallar dare sai ya rika dabara ya ga ta yi bacci sai ya sulale a hankali sai ya fice har wata ran sai da tace da shi ya aba abdullah kam tu azibu nafsak kace sauro za ka rika azautar da kanka domin tana ganin sa eh yau da gobe ta fi karfin wasa tace me yasa kake wahal da kanka tace urbuk bi nafsik ya taso ne ya tafi zallar ya yi zalam zalam da ya zo zai tada zallar ta taso ta ce bawa Allah me yasa kake wahal da kanka ka sauƙaƙa wa kanka ba sai yake wai haji kina Allah yi mana shi yi sauri wato ta rutsa shi yau yace uskuti yi mana shiru rufe mana bai a yace baki san cewa akwai kwanciyar da bayushi ko an arkuda raqadatan la aqumu min hadha malan baki san cewa akwai kwanciyar da nayi ba zan ƙara tashi daga ita ba ba zan kyale ni kullun ka tashi da Allah ba yace akwai kwanciyar da nayi daga ita ba zan kuma tashi ba mahallin shahid shine wato za su lale wanda yake daga jikin matar sai to ya sallah sannan akwai Dawud ibn Abinin sai da yin shekara 40 yana azumin nafila 40 amma wallahi iyalinsa ba sani ba wannan ba na gaya ma wasu bayan Allah ne waɗanda suna da wasu abubuwa na almara shekara arba'in idan aka ba shi abinci da safe sai yake kasuwa zai tafi da shi idan ya fito sai ya raba ya raba yara ba zai dawo sai magarba ana kawo abincin dare da jira ba sa ganewa haka ya rike musu kullum sai da yake kara arba'in a haka Dawud ibn Abi Sina Abi Hind kai eh Dawud ibn Abi Hind ya hayya qayyum sannan ga Abdullahi ibn al-Mubarak wata rana an fita wani yaki a cikin garuruwan Rum Rum je da kake ji Italy saboda haka abokan gawa suka tinkaro su sai aka yi single combat ga su ga su suna kallon su saboda haka sai wani daga cikin kafirai jarumi kato sai ya fito sai ce waye zai fito mai mubarara a cikin ku ko musulmi sai wani bawan Allah ya fito amma yayi amawali ya kulle fuskarsa yana zuwa da suka fara buga kawai sai wulla shi lahira shi musulmin sai ya kashe shi sai musulmi suke ta zo su gano waye sai wani ya kuma fitowa shi din da ya kuma kashe sai da ya kashe mutum uku a lokacin sai yaki ya gauri kawai aka rika yaki ashe su shi jagoran yakin yana ta so yana ta so da Allah a gano mar waye wancan jarumi saboda amawan yayi ya ki yadda a gane waye har sai da aka samu wani dan kurilla ana yakin zai da yaje gane waye sai Abdullahi bin Mubarak ya janyo shi ce kai wa Allah kar ka ga ya kowa ni ne saboda wai kar a bata mar aikin sa mun karanta Abdullahi bin Mubarak a Ali Zainul Abidin abincin da ya rika ciyarwa tsawon shekaru zai ciyar da mutum ɗari a dare ɗaya ɗari idan ya je ya gane unguwar ganda albasa za a gane sai ya gudu sai ya canza unguwa kawai sai an daɗe an manta sai kuma dawowa aka yi rikai to bara mu ji wani alamomi ake gane aiki wato mutum yana aiki da ikilasi kai akan kan da wani alamomi za ka gane malamai sun kawo alamomi amma ba za mu ji hudu ko biyar alama ta farko shine adamu hubbi ta shuhura mutum ya rika kin wato shuhura lallai sai an san abin da yi lallai sai an sani bari mu ba ku misali mun ga wannan misalin wanda ya zo zai gina mana makaranta wallahi mutumin ne duguri ne aslan ban san shi ba sun sun sani malaman amma md ɗinsa shi kuma ya'yansa a makarantar mu suke da ya tashi kawo shi ya zo wata sun zo muna karatun mata aure ran alhamis lokacin da ya zo kawai suka zo gurin abin da yake da ni ce mu mai malam da aka kalli filin kawai sai ya ji ya ce malam wannan filin yayi maka sai na ce yayi alaji sai ta malam ga wani a kusa da shi a ƙara yan ja ya isa an mutu kuɗi lokacin miliyan biyar biyar sai ce ya isa a malam ya kamata a ƙara biyu yanzu wannan biyu na ce wallahi ya saboda ni har a lokacin ban saki jiki da su ba saboda kawai ni ba na son a yi ta magana magana ɗai kawai abin mu dai haya muke a shagunan mu kawai mun yadda shekara da shekaru muna yi lafiyar mu lau kuma yace to duk da yayi shikenan zai kalli MD din zai ce aje a biya kuɗin yayi mun waya washe gari muka je aka biya kuɗin filin bayan an biya filin kai kafin nan wallahi har yayi gaba a mota za su tafi yayi gaba kamar taku bai gumi ta goma ba sai ya tsaya sai ya ce alajin su tsaya sai ya sa aka kira na ya kuma kira na ya ce malam ka kuma nazari ba in a ƙara saboda yana ganin filin kawai ya kaɗan na ce a ya isa kawai sai ya tafi gani na da shi na farko a duniya kenan wallahi bai ƙara zuwa filin nan ba sai da aka kai linta wajen an yi dakin daga wannan ranar har yau ba kuma sashi a idona ba har yau shekara ta hudu muke yanzu kuma ba za ku sha mamaki ba sai ma duk su injiniya sun sani irin kwandishan din da muka rika bayarwa saboda ni ba na san fitina kawai a zo akan abun duniya ni ba ina da wannan ɗabi'ar gaskiya ka zo ka ɗaga mun hankali ba na so sai da muka rubuta takarda cewa sai ka yadda da nawa sharaɗin malamai su aka duk muka yi wannan yace suka ce sun yadda wannan gurin na zo ba na son katsalan da saboda haka ba kuma gadon ka ko mutuwa kai irin wayannan abubuwan fa wanda a tun a lokacin ni ban yadda ba kuma tun da aka fara ginin ba a tsaya waje da gama Allah yace komai za su gina da aka zo an yi gina aka ce a sa AC na ce ba na son sanyi AC baka ji boye an yi gini aka ce AC na ce a kana sa mana AC saboda ina ta ganin ni ba ina ta tunanin khayal kawai anya ko wannan mutanen ba yaudara ta suka zo yi ba a saboda nawa aka yi mutum ma zai zo gurin sauka ya mana ƙarya ya tafi nawa aka yi lati addu'a da an taba yin wata sauka an ji ta wajen shekara wajen yau shekara sha biyu kenan ko sha uku wani da ya zo ya na tara yaran na ce to kan wanda ya zo ya ce ko su biyar bai bayar ba na ce ba na san irin shi ta aka zo gurin sauka su sun sani malaman har yanzu aka ce matsaloli zai ce ba mu da su kawai fa ne mai kawai ne matsalolin ku mu ce makarar yara da fashi shi kenan kawai wannan formula ta ce kuma har yanzu akan ta nake shi sa nake zaune lafiya wallahi sai mu ke kara ba mu samu wani ciwon kai ba ba ruwan mu da ba za ka taga mana hankali ba za mu koya ya karatu abin da Allah ya hore mana shi zami kawai to wallahi zantan da nake muku bawa Allah na har yau sau biyu muka taba ido biyu da shi sau biyu biyu inna ma nudi amakum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura to kaga akwai wannan sana'at abu na biyu adamu wato adamu adamu madahi wa sana'a mutun ya rika jin baya so a yabe shi ko a rika kamba mai baya so idan Allah karka faɗa bana so sannan abu na uku alamar da take nuna aikin ka ko dan Allah kake yi shine mutum ya rika zabura duk lokacin da ya ji aikin Allah ya rika zabura in ya yarda da wani ya sa shi ya yi yana so yake yi aikin Allah kai an gane ko sannan shi ne hamasa kenan mutum ya samu hamasa sannan kuma almubadaratin al'amali wa hisabul ajr gaggawar yin aikin da kuma neman lada mutum ya rika neman lada eh shine anan almubadaratin al'amali wato wa hisabul ajri sannan na gaba na biyar sai suka ce alama ta gaba shine as-sabru wa ta'ammulu wa adamu tashakki hakuri da juriya da rashin kai kuka ya zo ya ta koke-koke ce nan nan muka zo muka sa mun sa musu kwai amma wai har ya mutu to kwana ake a ciki a masallaci ne ba to shi ma alama ce na cewa Allah ya karba sannan na bakwai shine alhirsu ala ikhfa'il amal mutum ya rika kwadayin ya boye aikin so yake boye kuma shi aiki boye wallahi duk boyewa kaji an sani domin wata ran ko da ranka ko ba ranka sai an faɗa ana nan ana nan sai a ce wani ne yake kaza sannan na takwas shine itqanul amali fi sirri mutum ya rika kyautata aikin a boye kun gane ai ko a boye amma zai yi shi kamar ana kallon sa ai za gonin a taro ne zai bada kuɗi mai yawa in aboye ne kuma zai bada kaɗan. Eh, to sai aka ce mutum ya yi itikani hatta na ɓoyen yadda zai na fili da na ɓoye kawai duka zai ƙoƙarin ya kyautata. Alamar aikinka mai kyau ne wato kana koyi aiki don Allah kuma kake. Sannan abu na tara shine al-iqtaru min al-amali fi sirri. Yawaita aikin na ɓoyen ya fi na wajen yawa. Na ɓoyen ya fi na filin yawa. eh sannan kuma bayan haka an ya kuna amalin sir akbaru min amalin alaniya ya zanto bayan ya fijewa kuma ya fice girma wannan duk alamomi ne da yake nuna cewa mutum yana yin aiki don Allah to kaga sai mun yi kokari mun yi ne mun yaki zuciyar mu kenan tun da za ka ba ni takarda minti biyar ɗin mu ta cika yanzu ma na san ta cika gaba ɗaya kuma an ce mu rika kokari muna rage minti goma saboda tambayoyi da sauransu insha Allah ta'ala ina ga za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya tsarkake zukatanmu Allah maɗaukakin sarki ya sa duk abin da za mu yi murka yi don shi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda suke cikin larura da rashin aikin yi ko kuma wato sana'a su ta yi rauni Allah ka tallafa musu muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعونا كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين ويحيي الله عليك تسليم